إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya wanda ya dace da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wanda littafi mai albarka riyadu salihin wanda yau muna darasi na 61 daidai muna cikin a babun fi bayani kasarci turuqil khair babun da ke magana akan muhimmancin a yawaita ayyuka a cikin hanyoyi na alheri. Mun tsaya a hadisi na ɗaya a cikin babin, yau za mu tashi hadisi na biyu a babin wanda shi ne hadisi na ɗari da ashirin. Hadisin Abi Zarar Rifari shi ne Jundub Ibn Junada. Ya ce, Anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam a ƙala. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونحي عن المنكر صدقة ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa mutum yana iya wayan gari kowace gaba ɗaya daga cikin gaban da Allah ya bashi zai samu sadaka zai samu lada dan adam ya cikin a jikinsa kowace kowace gaba idan yayi ibadar da za a faɗa to yana da lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko yayi hani akan mummuna to duk abin da yayi daga cikin ɗaya daga cikin wani abin da muka faɗa Allah yana rubuta masa lada adadin wannan gaban gaba ɗaya ɗari uku da sittin to kuma yana tafiya a wannan rana da yayi wannan aiki tace fa innahu yamshi yawma idin wa qad zuhziha bi nafsihi ko wa qad zahzaha bi nafsihi anin nar tace annabi rahama yace duk wanda ya ɗaya daga cikin abuwa a rana Allah zai rubuta masa lada daidai adadin gaban jikinsa kuma zai wayi gari an nesanta shi daga wuta yasa manzon Allah ya ce kullu tasbihatin duk fadin subhanallahi to akwai lada a wajen Allah idan mutum kawai haka kawai kana zaune ka ce subhanallah sai kai shiru ka tashi ka tafi lada kake samu a wajen Allah kuma ladan mai girman gaske kuma wannan daidai yake da ka cire kuɗi ka bayar sadaka ba shi yasa aka amfani shi yasa aka yi amfani da kalmar kullu sulama minan nasi kowace gaba da ka sani ko min ahadikum sadaqatan idan ka faɗi subhanallahi kamar ka ciri kuɗi ne kamar ka ciri abinci ka ba da shi sadaka wa kullu tahmidatin sadaqa duk wanda ya ce alhamdulillah sadaka ne in an ce sadaka akwai lada a wajen Allah ta'ala wa kullu tahlilatin sadaqa duk wanda ya ce la ilaha illallah sadaka wa kullu takbiratin fadin Allahu akbar sadaka duk wanda ya yi umarni da kyakkyawa ya ce a yi abu mai kyau ya hana a kan mummuna sadaka lada ne kenan umarni da kyakkyawa hani a kan mummuna shi kansa mutum lada yake samu kullum wanda wannan shi ne amalul anbiya aikin annabawa kullum aikinsu umarni da kyawawa da hani akan munana wanda duk ya tashi akan wannan hanya to kamar ya gaji annabawa ne manzo Allah shine khatamul anbiya shine imamul mursalin dan haka ya zama jini da tsoka a jikinsa umarni da kyakkyawa Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yace gaya musu wannan hanya ta ce da nake kira zuwa ga Allah. Allah ya gaya wa annabi, ka gaya wa mutane wannan hanyar ka ce da kake kira zuwa ga Allah. Adu ila Allah, ina kira zuwa ga Allah, addawa, al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Da ni da wanda ya bi ni, kina aikin al'umma annabi ne umarni da kyawawa da hali akan mummuna. duk wani musulmi da ka sani an ɗora masa cewa idan ya ga kyakkyawa ya yi umarni idan ya ga mummuna kuma ya hana kada mu gari kana mu bari ana aikata munana ba ma hanawa kuma ba ma kwaɗaitarwa a yi aikin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa wa wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha idan ko mutum yana so ya samu wannan falalar gaba ɗaya to ya seta lokacin sallar walaha ya yi raka'a biyu sallar walaha idan ya yi wannan to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bashi ladan dukkan gabansa gaba ɗaya duk wanda ya yi sallah raka'a biyu ya yi ruku'i ya ɗaga ya yi sujada kowace gaba ta jikinsa sai Allah ya rubuta masa lada iya adadin gaban jikin nan nasa. Wannan yana nuna mana falalan mutum ya ware lokaci ya rinka yin nafilfili, saboda da nafila mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah kuma zai cika akawun ɗinsa. Kisa ce wa yajzi'u min dalika rakatan yarka'uhuma min ad-duha. أي ويكفي من ذلك كله ركعتان من الضحى صلى ولها النبي ياي بيان انت كما يدى ابن القيم ياي مغنى الشين زاد المعاد شوى صلاة الأوابين صلى ما سكوما واني زواج الله دمي صلى ولها تومي كوما واني زواج الله حين ترمض الفصال lokacin ta shine lokacin da rana ta dan fara zafi yan kananan dabbobi yan maruka suna ɗan ɗaɗɗage ƙafafuwansu saboda rana ta fara zafi. Sallar walaha kuma kowa yana yi, ba kamar yadda aka ce wai sai sallar tsofaffi sai tsoho ba, a'a kowa yana yi, da tsoho da yaro, da namiji da mace da babba da yaro kowa ai yana son aljanna. Don haka sallah ce ta kowa da kowa. Idan ba ka da lacca a wannan lokaci shiga masallaci kai raka'a biyu tana farawa ne daga raka'a biyu tana karewa a raka'a takwas ko kai biyu ko kai hudu ko kai shida ko kai takwas ba a wuce takwas ko guda biyu kawai kai ba ka da lacca ne a ka dan samu wani break ne sai ka je ka shiga masallaci kai kai addu'a wallahi zaka ga canji a rayuwarka duk abin da ka nema Allah sai ya baka كلمة السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل أنا نفهم قبع joint duk wata gaba da ka sani a jikin mutum in dai ka yi ibada ko ka yi wannan tasbihi ko ka yi umarni da kyakkyawa ko ka yi takbiri ko ka yi la ilaha illallah to ana rubuta maka lada adadin gaba shine abin da ake nufi a yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa wato kenan kullum ana nufi mu yi kokari mu yi amfani da wannan gabbai namu don samun yarda zuwa ga Allah ta'ala hadisi na uku a babin hadisi na 121 a riyadu salihina anhu daga abizar al-fari qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'an at-tariqi ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم حديثي نهدو wanzu Allah ya ce an bijiro mini da ayyukan al'umma ta gaba ɗaya kyawawan ayyukan al'umma ta da munanan ayyukan Allahu akbar Allah ne ya tattara aikin mutane gaba ɗaya ya yi wa annabin majikin aikin gaba ɗaya, ya nuna masa duk kyawawan ayyukan da al'ummarsa za su yi. A wannan hannun kuma ya nuna masa duk munanan ayyukan da al'ummarsa za su yi, shi ne Hassanuha wa Sayyi'uha masu kyau da munanansu. Allah ya nuna masa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manzo Allah yake cewa sai na gani a cikin kyawawan ayyuka da Allah yake ba da lada ma al'ummata, al'aza yumatu an tsare, wani abu na cutarwa da mutum zai cire shi daga hanya, yumatu yuzalu, ya ce, hatta cikin ayyuka mafiya ƙanƙanta a cikin al'ummata da Allah yake ba da lada, mutum ya ga wani abu na cutarwa ya cire shi daga hanya, al'aza yi matu a tariq ya cire shi daga hanya. Allah yana bayar da lada a kan wannan, kenan kada mutum ya ga abu mummuna ya, ya bashi. wannan abin da yake nunawa shi ne cewa a duk lokacin da kaga abu mara kyau a hanya ka cire kana tafiya ne sai kaga kaya tsaya ka ɗauke kana tafiya sai kaga wani katon dutse akan hanya wani zai taka ya tuntube cire shi ko mota za ta taka ta fashe tayar ta ta fashe wani rami je ka ka binne shi wani ya buge kare tsaya ka ɗauke karen ka jefar da shi wani ya kashe wata dabba tsaya ka janye wannan ƙazanta wani ya saka kwalba a hanya tsaya ka cire wani ya zuba shara a hanya tsaya ka kwashe al'aza yumatu an tsare a cikin kyawawan ayyukan al'umma annabi Muhammadu manzo Allah ya ce sai da Allah ya nuna mini ɗabi'ar mutane na na ƙwarai in sun ga mummunan abu a hanya suna cirewa amma yanzu sai ka ga mutum da kansa zai ɗauki ƙazantar ya jefa a hanya ya ci ayaba yana kan hanya ya saki ɓawon ayaba wani ya zo ya taka da babur ɗansa ya taka birki ya sullube ko wani mai keke ya zo ya taka birki ko wani ya zo zai tsallaka hanya ya duro ƙafarsa ya taka wannan ayaban ya sullube mota ta zo ta taka shi ta kashe akan wannan ɓawon ayaba da ka jefar kayi kisan kai. Rashin tarbiyya a wajen al'ummanmu, rashin kulawa da tsafta a wajen al'ummanmu. Yanzu ku shiga cikin gari sai ku ga, yanzu kun ga annabi ya ce al'azayi matu ne tsari ku, mutum ya cire ƙazanta a hanya to yanzu a cikin gari a tsakiyar hanya sai ka ga ana zuba shara sai a ce ai motar shara ne bata zo ta ɗebe ba ina ruwan mu shara kaga famfas kaga kaga datti kaga robobi kaga abubuwa ba a ce komai kaga alayyahu kaga wari kaga kudaje kaga kaga kwata tana tsiyaya a cikin mutane sai kaga ana zubar da kazanta da datti banda cututtuka da ake ɗauka na wannan bad pollution da ake samu mummunan numfashi da iska da ake zuƙa cutarwa ba ilimi ko ba aiki da ilimin duk wanda ya zo ya jefar da wani abu ya cutar da mutane a hanya wallahi sai Allah ya kama shi yanzu ɗabi'ar mutanenmu ne idan mutum ya zo ya yashe kwata kwatar kofar gidansa in ya yashe sai zubo ruwan kan titi kwata fa ka wanke motarka sai ka zo dole makocinka ya yashe kwata zubar kana gani ka bi ta cikin kwata ko da mashin ɗinka ka wanke sabuwar shaddarka dole ka zo ka bi tsakiyar kwatan tayar babur ɗinka ta fallasa ka ta ɓata maka ko ka goyo iyalinka ko ƴaƴanka ko ka zo da keke dole ka shiga ko da ƙafarka za ka tsallaka ka je masallaci da asuba ko da isha'i makocinka ya ɗebo ruwan kwata ya zuba ya shekwata sai mutum ya zubo ta a titi a kofar gidansa wai yana yin ciko annabi ya ce a cire ƙazanta a hanya a kwatan nan akwai kwalba a kwatan nan akwai ruwan tsarki na ba haya a kwatan nan akwai fitsari a kwatan nan akwai kaki da ƙazanta wani mai tarin TV ne ya yi tari ya zubar da shi a banɗaki ya koro ruwa ka zo ka zuba shi wannan duka ɗabi'ar mutanenmu ne kuma ba wani abu yasa suke wannan ba sa zuwa makaranta za ga unguwa iya unguwa ba katon masallaci amma ba a karatu ba a koyar da mutane addini kowa da safe ya tafi kasuwa ya tafi ofis magariba ta zo sai dai ai sallah a fita wajen masallaci ai ta hira ana gulma amma ba za a zauna a ji me Allah ya ce ai ta fassara musu Qur'ani har a gama da hadisi ya taka ba za a yi ba dole mu ta rayuwa cikin jahilci da rashin ilimi da aka duk wanda ya ga abu na cutarwa ya bari bai cire ba to Allah zai kama shi yanzu a wasu ƙauyukan abinda suke sai su sassaka duwatsu a hanya saboda garinsu yana babban titi ana yawan accident ko ana buge musu yaya ko ana buge musu yayan awaki sai su saka duwatsu da kututturai a ka'idan duk inda ake sa dutse da kututture a ƙasar nan to idan dare yayi ana ɗauke shi saboda waɗanda suke baƙi ba su san hanya ba sun taho da gudu kar su yi haɗari wallahi malam sai ka zo kana gudu da mota a ƙauye baka san an bar duwatsu ba sai dai ka haura dutse tafasa maka taya tafasa motar ka wataƙila ka je kaucewa kai ma ka je ka faɗi ka mutu duka wannan yana faruwa mutum ya bar ya bar abu a titi wani ya zo ya haura duka wannan yana cikin lissafi hadisin muslim ne ya rawaito shi yace wa wajadtu fi masawi amaliha na gani cikin munanan ayyukan bayina ko al'ummata shine annakha'atu annakha'atu shine majina majina shine albalgamu kaki da mutum zai yi ya tofar a masallaci bai binne ba a da a masallacinsu ba kafet ba tayil ba filasta siminti babu ya shine ƙasa kawai da haka idan mutum ya yi har kaki ya zo masa a larura yana sallah ko yana ibada to sai ya tona ya tono tono tono sai ya sa kakin sai ya binne manzo Allah ya faɗa a hadisin Muslim yace duk wanda ya kaki bai binne ba to yayi mummunan aiki kuma Allah ya rubuta ya nuna wasa cewa ya gaya wa al'ummarsa tofar da yawo a masallaci ba a goye ko ba a binne ba ko ba a goye shi wannan zunubi ne da Allah yana yin fushi a kai da haka abu ne mummuna To mu yanzu alhamdulillahi babu yashi, babu ƙasa a galibin masallatanmu a birane, a ƙauye wasu gaskiya akwai, To, abinda mutane suke shine idan mutum ya yi atishawa, kacau, da ‘yar majina haka ya ɗan goge sai ya fake da mutane ya danne hannunsa haka, a kafet. Wallahi da yawa akwai mutanen da ‘yan sun cire majina, ko mutum ya cire ta sono a hancinsa, ya ɗan murna hannunsa haka sai ya samu jikin kafet tunda soso-soso ne yadi-yadi ne, sai ya goge. Wataƙila yana ɗauke da ƙwayar cuta. a wannan tarin ko a hancin nasa ya ciro shi ya goga wani kuma ya zo ya yi sujada ya yi numfashi a kai ya je ya kamu da ciwo ka zalunce shi ka shiga haƙƙinsa ka kuma cutar da shi ka aikata haram don haka ɗabi'a da muke da shi in mutum ya zo zai fita masallaci kas ya samu ƙofar masallaci ya yaɓa majina akwai wuraren da haka ake zaka ga in dai an fito wajen masallaci sai ga duk alamar kaki haram wasu ma a cikin masallacin mutum zai cire yana jingine a jikin gini ka duba kuɗin da aka kashe wa masallaci an yi filasta an yi sikiridin an sa fenti mai tsada da zai iya shekara ashirin bai fedin ba wani kawai sai zo cire majina sai goge wani ya buge sauro da jini sai ya katsi jinin sai ya goga a jikin kafet ko na abu haram la ya zo da haka duk wanda ya ga kazanta a masallaci bai cire ba ya aikata laifi wanda ya fi kowa laifi kuma a ciki wanda ma zai ɗauko kazantar ya kawo mutum ya je ya tattako kwata ko ya tattako ƙasa ko taɓo ko an yi ruwa idan ya zo ƙafarsa ya ga alamar ƙasa ƙasa yana hawa kafet ɗin masallaci sai goge goge goge goge sai shiga wa zai share maka kai da aka ce ka share ka samu aljanna ka kawo kazanta ka kawo datti yasa inda aka ci gaba za ka ga masallatan su sune mafiya tsarkin wurare inda ka je za ka ji kanshi za ka ga tsafta za ka ga kulawa saboda shi masallaci kowa yana zuwa mutane ne masu daraja suke zuwa da haka ya kamata a kula da shi Allah ya yi umarni sahabbai suka ce amran da bi sallama bilmasajidi an tutayyaba annabi yayi umarni duk inda masallaci yake a rinka sa masa turare ana tsaftace shi wannan umarnin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhadith arabi hadisi na hudu a babin kuma hadisi na 122 hadisi na 122 a cikin riyadus salihin anhu daga Abu Zar anna nasan qalu ya rasulullah wasu mutane ne suka ce ya manzan Allah zahaba ahlu dusuri bil ujur ad-dusur bi dammi bi dammi dali jam'i ne na dasr bi fathi ha kenan wato masu kuɗi da yawa ad-dasr wato al-malul kathir ahlu dusur masu kuɗi da yawa ai ahlul amwali ya manzan Allah masu kuɗi ba sun ɗebe lada sun tafi da shi amma masu kuɗin da na yanzu kam sai dai kaɗan wanda Allah ya zaɓa. Suka ce ba su bar mana komai ba, me halin mu mu kuma yau muna talakawa, ya ce ga abin da suke yi, ya ce a suka ce yi sallu na kama nusalli, mutanen nan suna sallah ya manzan Allah ga kuɗi ga sallah kamar yadda muke. Mu kuma yanzu mutum in ya samu kuɗi ya daina zuwa jam'i, saboda kar a roƙe shi. ko kuma yana gama ya fi ƙarfin jam'i. Alhaji wani babban attajiri sai ka bincika shi kan bai da anguwa ne bai da inda yake. Ka tambaya wani masallaci yake jam'i a ina yake haɗuwa da shi babu. Babban attajiri ne a ina ne ake haɗuwa da shi a kamsu salawat. Idan mutum ya sha kuɗi ya nuna sai kaga ko jam'i baya zuwa. Ko jam'i baya zuwa sai wanda Allah ya zaba. To amma su na sahabbai ba a wuce su a sahun gaba ga kuɗin sun tara kuma suna sahun gaba wa yatasaddaquna bi fuduli amwali sannan kuma suna yin sadaka da ainihin rara fudul ma da anil haja ke abinda ka samu ya saura ga bukatarka kuma sai ka bayar to su suna yi daga cikin manufar sadaka shine kana da naira dubu ɗari sai ka je kai cefane a gidanka na dubu sittin, dubu talatin da biyar, dubu arba'in, to to sai ka samu ɗan rara sai ka samu saura to a cikin ɗan sauran ɗan surplus ɗin da ka samu sai ka ɗan ciri wani abu sai ka jefa a akwatin masallaci ko kuma ka miƙa a hular bi sabilillahi ko kuma ka je ka taimaki wani talaka miskini mabukaci su sahabbai in mutum ya samu kuɗi bayan bukatunsa na dole dole dama mai ɗan adam yake bukata gidan zama kana da shi abinci kana da shi tsumma riga da zaka sa Allah ya hore ma kafi karfin abun hawa kafi karfin shi to me dan adam yake nema hidiman lafiya da asibiti Allah ya tsallake maka to abin da ya saura ka samu dauki ka tsakura ka bawa wani mabukaci shi ma ka yaye mai bakin ciki da matsi a rayuwa To mu idan muka samu muka tara bayan mun samu kuma sai mu shinka tarawa a banki. Kawai jin daɗin kuɗin mu shine sai mutum ya ɗaga alat sai ga yana da miliyan kaza. Sai ji daɗi. Shi alhamdulillah shiyas ɗina suna ɗagawa. Yana da shiya a kamfanin giya can, yana da shiya a kamfanin caca a can, yana da shiya a kamfanin fulawa a can, yana da shiya. Akwai waɗanda suke siyan shiyas shiyas babu ruwansu da halalability na business ɗin babu ruwansu kawai su ne sun sa kuɗinsu yana appreciating za ka yi bayani tashin hankali shine duk ranar da ka mutu ka sayi waɗannan shiyas shiyas wanda suke mu'amala da riba ka fadi ka mutu kai baka ci more shiyar ba kuma ka tara wa kanka bala'i Allah ya zo ya buga maka lissafi daga kwabo har zuwa biliyan dubu baka gina masallaci ba Allah ya baka kuɗin gina masallaci yace wa annal masajida lillah masallatayya na Allah ne duk wanda yayi wa masallaci Allah ya manzo Allah ce man bana lillahi baitan wanda ya gina wa Allah gida wanda ya gina wa Allah gida bana Allahu lahu baitan fil janna Allah sai ya gina masa gida a gidan aljanna yau gashi duk masallatan da ake ginawa akan bara da roƙo ake gina su amma mutum yana iya gina estate guda ganinka shi kadai amma bai da aji classroom guda ɗaya da ya gina Allah ko masallaci da ya gina Allah ka tara ka hada amma kash ba kai wa kanka tanadi ba to duka Allah zai tambaya su sahabbai in sun samu suna yin sadaka da haka mutum ya kokari ya rinka cirewa cikin dan abin da ya bashi kuma kowanne a cikin malam yana da ƴan uwan da suna buƙatar taimakonsa ko baka kai masallaci ba akwai kanwan mahaifiyarka akwai yayan babanka akwai kannan akwai ƴaƴan kannanka mata akwai ƴaƴan yayanka kai Allah ya tara maka dukiya da arziki ya fi a irga amma ga yayanka yana cikin bakin talauci wallahi tallahi malam wata ran mun je wa'azi wata ƙasa a cikin ƙasashen nan na Afirka nan kusa muka haɗu da wani mutum na ganshi a gigice galbani in ka ganshi kaga talauci kawai sai kai fatiha ce wani yana murna ya ga ɗan ƙasar su ce malama na aini ɗan uwanka ne na ga ja kaza kaza ce ai yau malam shekara ta kaza aini ɗan uwan wane ne sai ya faɗi cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi a Najeriya wallahi sai ya gaya mushi ce ce wallahi malam ne ɗan uwan wane ne ya ce kaga shi inda Allah ya kai shi ne kuma ga inda Allah ya ajiye yace malam muna nan muna ta struggle muna surviving yace wallahi malam da kyar nake samu abin da zan ci amma wallahi ina gaya muku sunan sa kun san shi ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi ne a ƙasar nan amma dan uwansa ne yana nan cikin ƙasashen na Afirka yace yana nan da shi da matarsa da 'ya'yansa kuma anan za su mutu yanzu wanda bai iya yi wa danginsa na jini ba wannan kana jin zai iya ɗauka ya ba wa wani makoci ko aboki ko dan uwa to babban abin da yake damu mu kenan in Allah ya sa muka samu sai mu manta da gajiyayyu cikin mu amma dai shari'a ta ce in mun samu mu bayar da haka su masu kuɗin sahabbai yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna yin sadaka da abin da suka samu na rara na dukiyar su kaga adalcin shari'a aka ce rara bayan kayi bukatarka wannan noman sadaka kenan akwai waɗanda suke khawas kebantattu su kan ba sai sun biya bukatar su ba ma a'a kawai in sun samu dole wani sai ya amfana da abin da suka samu qala sai manzon Allah ya ce da su dan ya rarrashe su kuma din talakawa awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi kuma ba Allah ya baku abinda za ku yi sadaka da shi ba wannan su'al istifham mai tambaya ne ake yi yufidu takrir yana tabbatar da ai kuma Allah ya ba ku wani aiki da in kun yi shi a matsayin sadaka ne kuma ba sai kun kashe kuɗi ba manzo Allah ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa duk tasbihi idan kai akwai kuɗin da zaka kashe ne in kai tasbihi sadaka ne idan wani ya kashe kuɗi ya gina abubuwa ya kashe kuɗi ya taimaki mutane to kai kuma tasbihin da zaka yi kuɗi kake kashewa kullu takbiratin sadaqa duk wata kabbara sadaka ne duk wata alhamdulillah sadaka ne duka wannan Allah zai baka ladan Imam al-Qadi Iyad yace ai da aka sa mata suna sadaka yace يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجرا تنا دلادا كما يدى صدقة تكي دلادا waɗannan ayyuka na alkhairai da ake tasbihi salatin annabi karatun qur'ani istighfari tuba to shi ma abu ne da in kai shi kamar ka cire kuɗi kai wani aikin alkhairi da haka ashe kuma din Allah bai zalunce ku ba ya baku وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله ضد ذاك فدافا akwai lada sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka umarni da kyakkyawa sadaka ne ya kai talaka wa nahyun anil munkari sadaka hani akan mummuna kaga dan uwanka yana aikata wani abin da ba mai kyau ba kamar sa fada kace dina akwai lada wa fi budi ahadikum sadaka mutum idan ya sadu da iyalinsa yana samun sadaka Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi lada auratayya da kuke a tsakanin ku lada ne kaga wannan masha Allah sabbai suka ce to ya rasulullahi ayati ahaduna shahwata yanzu ɗayan mu yazo ya ya ya ya ya biya bukatar sha'awarsa sannan kuma ya samu lada mutum ya ji daɗi kuma ya samu lada subhanallah ya za haka wa yakunu lahu fiha ajran kuma yana da lada manzo Allah yake cewa ara'aytum baku gani ba law wada'a fi haramin wannan sha'awar tasa da ya kai ta cikin haram akana alayhi fiha wizrun ba yana da laifi ba akan shi ai tunda idan ka je ka aikata sha'awarka akan haram akwai laifi to kuma haka idan ka aikata ta akan halal kuma akwai lada wannan shine adalcin shari'a fa kadhalika idza wada'aha fil halali idan ya ajiye sanya sha'awarsa ya biya buƙatarsa akan halal to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi lada malamai suka ce idza nawa bihi qada haqqu zawjati wa mu'asharatiha bil ma'rufi alladhi amara Allah ta'ala bihi أو طلب ولد صالح أو إيفاء نفسه أو إيفاء الزوجة ومنعها ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة دون دي أوري دنير يكاري كنسا daga sabo kuma ya kare iyalin kuma dan ya zauna da iyali Allah ya bashi lada ya ciyar da su ya shayar da su kaga iyalinka suna cin abinci da safe su sha da daddare duka wannan su ci su ji daɗi kai ma ka ji daɗi a ranka ka faranta wa iyalinka wannan abun lada ne haka kuma sha'awarka idan kai ya hana ka ka je ka aikata haram a waje kuma ka hana iyalinka ta je ta aikata haram a waje Allah zai baka lada sannan kuma kai niyyar kai aure ne dan ka samu ɗa samun ɗa salihi Imam Al-Ghazali yace daga cikin manufofin yin aure a shari'a shine samun ɗa alwaladu as-salihu duka wannan akwai lada dan haka Allah baya rowa ga mutum in ya aikata wani abu ya ji daɗi a kansa kuma ya biya shi Allah baya hana wannan rawahu muslim ad-dusur bis-sa'il musallatati al-amwalu ana nufin dukiya wahiduha dasrun wannan plu- plural ne wato shine dusur singular din shine dasr ma'ana tilonsa kwaya ɗaya dasr amma kuma jam'insa shine dusur ana nufin masu kuɗi sun tafi da lada a wata riwaya sai suka sake dawo suka ce ya rasulullah wannan din ma da ka bamu dan tasbihi da salatin da zikirin da karatun qur'ani su ma sun biyo mu masu kuɗin su ma kuma suna yi sun je sun ba da zakka sun samu kuɗin da kamu ba mu da shi sun ba da sadaka sun samu ladan sadaka mu ba mu da kuɗin da zamu bayar sun gina masallatai da makarantu mu sun samu lada mu kuma ba mu da abin da zamu sannan kuma sun biyo mu dan tasbihin ma da karaba kace a ro a rinka yi zamu samu lada shi ma tare muke yi annabi ya ce kai ku tashi ka tafi zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce kawai Allah yake ba wanda ya ga dama kenan duk wanda Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi imani yana iya zuwa masallaci yana karatun Qur'ani yana sadaka yana azumin nafila litinin alamin ga rubin asiri Allah ya bashi abin da zai ci abin da zai ci dama mai arziki a rayuwa Allah ya baka abin da zaka ci Allah ya baka inda zaka zauna Allah ya baka abin da zaka hau Allah ya baka kudin da zaka je ka biya kudin magani a asibiti ai ya gama maka komai ya hada maka imani ya hada maka dukkan abubuwan rayuwa amma mutane yau ba mu yadda ba ba mu yadda da rufin asirin da Allah ya mana ba kawai kowa burinsa bayan wannan larurar rayuwa da yake ɗaukewa to amma bai yadda ba dole sai ya tara wasu makudan kuɗi a banki sai ya tara wasu kamfanoni sai ya tara wasu shaguna sai ya mallaki motoci gidan ma ba ɗaya ba sai ya yi biyu uku hudu biyar shida sai ya yi kaza sai ya yi kaza kaga wannan idan ka lissafa iya abin da yake bukata a rayuwa Allah ya riga ya bashi wancan na biyu da yake nema fa buri to shi kuma wannan malam ba a gama ana cikin tarawa ake mutuwa a gama tara su ashe ba kai zaka ci ba duniya kenan ka gama wahala ka yi kamfani ka saka tsari ana tunanin ribobi da za a rinka samu a shekara kaza ka yi kaza ka yi investment a business ka yi waye waye duka kuma Allah ya jarabe ka baka cire hakkin Allah a ciki sai a zo a shewa kai zaka ci benefit din ba mamaki mijin matarka ne zai ci benefit din me ya faru saboda ka mutu matarka ta ci gadan kamfanin ko ƴaƴanka sun ci gadan kamfanin ta yi sabon aure wani mijinta an bashi shine general manager na kamfanin mijin matarka da ka mutu ka bari mai kula maka da ƴaƴanka shine general manager a kujerar da kake zama shine zai rinka rike mata tana masa littafi da yaga ta dame shi sai fara mudurai sai ta ce kai hakuri abin da ke faruwa ke wallahi abin da ke faruwa ke da haka duk wanda ya samu ya ci ya more kuma ya taimaki wasu kawai in kuka ce tarawa za ka yi ina tabbatar maka za ka tara wa wasu ne ko ba dade ko ba jima to ba gwanda ka tara ka girma a lahira ba. Duk wanda ya ga Allah ya bashi ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha ya sani fa da abin da zai hau da kuɗin magani na asibiti da kuɗin makarantar ‘ya'yansa duk ya tsallake wannan ya sani fa duk abin da yake saman wannan fa to ko nasa ne ko na wasu wallahi tallahi ko nasa ne ko na wasu da haka sai ka shirya yau naka ne gobe amma ba naka ba Allah ya jarabe mu yau yara suna fakon iyayensu kamar yadda mai kashe bera yake fakon bera ko gafiya da itace yana fako ta fito imake ta ɗanka yana burin ka mutu saboda ya ci gado yana ganin dirrar da ka mutu ya warware sun gama lissafa gadon ka fa kafin ka mutu wallahi malam kamfani kaza kamfani kaza kamfani kaza kadara kaza sai su duba su ga wai kai yanzu meye wai amfanin ka ne me kake musu ne yanzu ka rike komai ai wanda ka mutu kawai ka tafi su rike dukiyar su karba abin da ke faruwa ke wani mutum ya mutu aka kawo mana kesin babban mutum abokanansu suka kawo mana ya tara dukiya iya tarawa amma malam Allah ya jarabe shi bai iya yin aikin alheri masallaci ko ɗan ƙarami a ƙauye bai taɓa yi ba bai taɓa gina classroom ɗaya ba ajin karatu ɗaya na sadaka jariya bai taɓa yi ba an bincika rijiya ko ɗan rijiya da ake ta sadaka a ƙauyuka rijiyar ƙauye ta gargajiya fa wanda za a tona ƙato ya tona da diga bai taɓa yi ba a anguwarsu babu wani abu da ya taɓa yi na neman lada bai taɓa yi ba malam kwatsam Allah ya zo ɗauke shi ya faɗi ya mutu abokanansa suka ce wallahi wallahi wallahi mu mun tabbatar wani bai shirya mutuwa yanzu ba saboda ga abin da muka shirya mun shirya business za mu je ƙasa kaza za mu yi kaza za mu yi kamfani za mu yi kaza wani fa wallahi baya tsammanin mutuwa shi ba a ma masa maganar mutuwa yau ga wani yana kabari ga kansa akwai tukunya a kai aka yi mitin abokanai suka ce kai yaran nan bai kamata mu bari su cinye dukiyar nan ba su yi wa ubansu wani abu da zai amfana da shi ba. Ka ce kai mu ne abokanan ubanku, babanku fa ya yi kuskure ba bai aikata komai ba, don mu ne abokanansa, kuma mu mun san halinsa, akwai ‘yan abubuwa Allah zai kiyaye kawai, mun san halinsa, kola ne sosai akan kuɗi, muna ba ku shawara, don Allah wari wasu miliyoyi ku gina wa babanku Islamic Center. Alal aƙalla har duniya ta tashi, kullum ana kai mai lada kabarin. Kuma sa masallacin Juma'a da azuzuwa da ɗakin taro, ku ɗan yi gurin wankin gawa, ku ɗan yi kaza a cikin dukiyar da ubanku ya tanada ko farce ba ku jira ba. Kafin ku raba gado ku ware wannan abun, a samu wani wuri a je a yi, a danƙa shi ya zama waƙafi ne. Allah yaran nan suka yi mutum suka ce ina ai ai sule ɗaya ba zai fita daga cikin kuɗin nan ba ai kuɗi yanzu ba na ubansu ba ne ai kuɗi na gado ne suka ce ku dai ku tambayi malamai suka ce kuɗi ai yanzu namu ne ai ai shi ya gama cin rabansa wani a cikin su wani yaro tsagira sai ce in ban da ma kun raina mana hankali ba inda yana son wannan abin me yasa bai yi ba wa ya hana shi ya yi akwai wanda i hana shi yayi babu to abinda baya so ya za ku zo ku ce mu masa kuka sani ko baya so ne wallahi ba su ba dalili ma abokanan ne suka kira ni suka ce to malam mu yanzu mu abokanan su zamu iya tara kuɗi mu yi masa na ce kwarai kuwa tunda yayan sun kisi masa ku ku je ku yi masa sadaka jari to kaji yadda duniya take malam kaji yadda duniya take ka kula fa الخامس حديث نبي أشكن بابه حديث ندري دا أشرن دا أخو أشكن لتافي عنه تقابي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تهقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada wani ku ya rena kyakkyawan abu ko ya yake wannan akwai kwadaitarwa ne akan aikata kyakkyawan abu komin karancinsa malam ko dibino ne zaka saya a kofar masallaci ko a kofar makaranta ka sai dibinan nan kai shiyarin din dibinan dari da ka saya ka ya gawa abokinka kwaya biyu karkare na shi wallahi dibinan nan zai iya zama shine dabbar da zaka hau ka shiga aljanna ranar tashi alkiyama ruwa fiwa wata masallacinku na umma masallacinku na kaza ba mamaki wani yana bukata ka sai mai sanyi leda daya ka ajiye shi kawai kofar masallaci ka shiga ba wanda ya sani wallahi ba mamaki wannan fiye wata guda ɗaya din da zaka bayar shine dalilin samun rahamarka a wajen Allah masallaci kake zuwa a lecture hall kake zuwa ka ɗauki ruwa leda guda kawai cikin abin da Allah ya hore ma me kuɗin leda guda ka ɗauka ka bayar gyada da za ka saya ka ci kai shiyarin ɗanta da wani ba mamaki dalilin samun rahamar ka. Da haka duk wanda ya samu dama aikata alheri a cikin ku, kada ya rena shi kwata-kwata. Imam Tibi yake cewa, Al-ma'rufu ismun jami'un li kulli ma urifa min ta'ati Allah ta'ala. In an ce ma'ruf, duk wani abun da ka sani na bin Allah shine ma'ruf wal ihsan ila nas da kyautata wa mutane. ba mamaki watakila ɗan turare ne ka siya a waje ka siya shi ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu ka zo da shi masallaci ka zare kwalbar ka ce ka ta miƙa ka ce a shafa kawai ka shafa mutane haka mutum ya shafa haka kawai a rigar sai ji daɗi har ya tafi aji har ya gida ma'aruf ne wallahi wannan sai zama dalilin samun rahamarka wallahi karkare ne wani abu masallaci ne ka zo kaga takalman mutane sun wawwatse ka har hada ka jujjuya musu kai tafiyarka banɗaki ne wani ya je ya yi ɓarna ya lalata banɗaki ka ɗauki bokiti ka watsa ruwa ko ka sa famfo ka goge ka sa tsintsiya ka gyara wani ya zo ya ji daɗi za ka samu lada turaren wuta ne ka je ka saya ka kawo wa hukumar masallaci ka ce gashi a rinka kunnawa a irin ɗan abin fesawa ne ɗin nan ɗan ƙarami da ake fesawa ka zo masallaci ka faffesa kafin mutane su zo wurin sujjada ba a san waye ba wallahi ba mamaki wannan ya zama dalilin biyan bukatar ka duk abin da ka roki Allah Allah ya taimaka maka dan akwai wanda dabba ya kuma tare samu aljanna karuwa fa duba karuwanci malam duba hadarin karuwanci zina fa amma wallahi karuwa Allah ya bata aljanna karuwa dan ta shayar da kaskantacciyar dabba kare karuwa ta bawa kare ruwa Allah bai dubi karen ba kuma bai dubi karuwan ba aikin alherin da ta yi ɗin, Allah ya ba ta gidan aljanna, zuwa ce ta ga kare yana cin ƙasa saboda ishirwa. A gindin rijiya, ita ma tana jin ishirwa ta ce yanzu irin yadda nake ji ɗin nan aka karen nan yake ji. Ta ɗebo ruwa aka ce a wata ruwaya da huffi da takalminta ta zura ta ɗebo ruwan. A wata ruwaya aka ce shiga ta ta tattaka ta ɗebo ruwan. Ta ba wa karen ya sha ita ma ta sha. Allah ya ce an yafe mata. shi ne za ka ga iyayenmu da kakanni a da kowane mutum a ƙofar gidansa sai ya randa wani ira ce ta i ɗaure ta isa mata garara wani kuma i tona ya aji shi ne za ga iyayenmu da kakanni sai mutum ya ajiye wani wuri yana watsa wa kadangaru gero ko yana watsa musu sauran shinkafa da aka ci aka rage shi ne za ga wani zai je tururuwa gidan tururuwa ya rinka watsa mata gero ko na mu malam ba a rena aikin alheri duk wanda ya samu dama yi abokinka ne a jami'a kaga bai da rigar kirki kullun riga ɗaya yake sawa wanko taka mai kyau da ka sa sau ɗaya sau biyu fesa mata turare in kun zo kun haɗu a makaranta ko na abu ka kulle a leda ka ce malam ga wani wani ga wannan da Allah kai haƙuri a na gode Allah saka gobe sai ka ga ya zo juma'a da ita ka sa masa alheri duk sallar da zai da wannan rigar kana da lada malam ga ayyukan alheri na amma ba ma iya yi yanzu duk kirista malam a ƙasar nan duk wanda zai je zai je coci ranar lahadi bai isa ya tafi ba ko kwabo ba alkawari ne sun sani in mace mai toye ko sai ne a bakin titi wallahi sai ta cire rabon gurin ibadarta amma mu musulmi sau nawa mutum zai zo masallaci ko naira baya bayarwa kaga an ta da inji diesel ake sawa baka ba da kokobo ba ka zo ka ji kanshin turare a masallaci wani ne fa ya cire kuɗin sa ya bayar aka sa kanshin ka ji daɗi ka zo ka ga lighting wuta mai kyau a masallaci ka zo ka ga maintenance a banɗaki yana ƙanshi baka taɓa zuwa banɗaki ka je yana wari ba biya ake yi ana yi an share maka masallaci an gyara maka an kula maka da banɗaki an kyautata maka an sa maka tsaro an yi maka kaza amma ba za ka iya cire kobo ka ba wa masallacinka ba sai suka amma a banza za ka je ka kashe kuɗi a banza data ka in ta ƙare duk wanda bai da data in ya kwana bai da data sai ya ji kamar zazzabi ne ya kama shi yanzu ba a iya rayuwa babu data wallahi tallahi malam amma data nawa muke sawa a masallatan mu ku shiga cikin gari ku ga yadda masallatai suke rayuwa cikin talauci malam talauci wallahi malam akwai masallacin da ana gama magariba sai ga an ɗauke wuta fat ka san me ya faru iya man da za a sa wa generator an gama lissafa shi na kwana nawa ne an tayar an kira sallah an yi kokari ana idarwa za a kashe da haka sai dai kowa ya tashi ya fita wani magariba da isha'i za ku yi karatu kuka ce kowa ya je gidansa ya yi tunda ai kuna da sololi a gidanku amma a masallacin ku ba ku da sola ga attajiran ku nan gashi nan malam in dai kana neman rashin taimakon addini ka zo wajen wajajen mu mutanen mu kai fatiya kai kwana kawai ka je ka ga inda ake taimakon musulunci ake taimakawa addini wani dan waje yake ba mu labari da a Faransa wani babban masallaci a Faransa yanda aka yi aka sai masallacin an zuba wa gurin mai gurin ba musulmi bane ya sa wani gida ne ya sa masa kuɗi mai yawa aka karba ana haya yace kawai a tashi a bashi guri shi sayarwa zai malam ya zuba wannan kuɗin miliyoyin kuɗaɗe kuɗin ƙasar masallaci ya tara ya tara ya tara wallahi abu ya gagara sai da ya zo ya ce to last notice da zai bayar da an gama sallah ta ƙarshe a ranar ku tattare sallayar ku da kayan liman ɗinku da 'yan ƙur'anan ku ta ni zan na sa guri na kasuwa zan sayar da shi kuɗi nake buƙata. Ga wasu kuma suna jira a waje malam ko don gayya ma wasu za su sai wannan gurin. Wallahi wani dattijo ɗan Morocco ne, dattijo tsoho yana da mota mai tsada. ta miliyoyin daloli. Aka zo aka ce, to jama'a yau sallar mu ta ƙarshe kenan, an tashe mu. Dama yawanci a turai haka suke, gurin haya ne suke sallah ba. Haya masallaci ake ɗauka haya. Wallahi sai sun yi da gaske suke iya sayan wurin. Ya ce, to jama'a, liman ya tashi ya ce, to jama'a, a wannan shine sallar ƙarshe kuma daga nan kuma kowa should find his way kawai. Kowa ya kama wurinsa, ya kama gabansa kawai. haka za a yi tsohon nan ya zauna ya shiru ga masu gida suna jira ga masu jira a waje sai ya fito a su turai akwai abin da ake gwanjo in kana so zaka iya tsayawa a titi sai ka ɗaga motar ka ganye ko ka ɗaga agogon ka ganye motar nan misalin a ce za a sai da ita dala dala dubu ɗari dala dubu ɗari ta rantsacciyar mota mai bala'in tsada. Kuma kuɗin da ake bukata a masallacin a cika ta gaba ɗaya dubu talatin ne misali. Motar kuma kuɗinta ta kai dubu ɗari. Kawai sai ya fito ya ce a ɗan jira shi da Allah, minute one minute please. Yana fita kawai sai ya shela. Ya ce jama'a ga motar sayarwa. Kun ga wannan motar? Kuɗinta ku yi browsing ku bincika, a ƙasar nan ta kai dala dubu ɗari. Amma kawai abin da nake so, wa zai bani dala dubu goma? Na sai da ita. Aka ce ka taɓu ne yace ba wani taɓuwa na sai da ita, kuma dubu goma. Dubu nan da nan har da kokawa aka take ya ce to ga takardunta da komai da komai wasu suka ce suka ce baka da lafiya ne wata abin ki me yasa ne ka ya ce lafiya ta kalau ya ɗauko wannan dubu uku ya ba wa hukumar masallaci ya ce ku biya gidan nan ya ce yanzu kun ga saura dubu bakwai a hannuna ku ya ce to shi kuma gashi nan a ci gaba da rolin masallaci a renovation ɗinsa wallahi tsohon nan da kafa ya koma gida ka san cewa malam har yau har yau idan ka je babban birnin Faransa idan ka je a wannan masallacin a can za ka yi sallah duk wani musulmi a duniya in ya je ana yake sallah yanzu yana ina yana lahira ya mutu motarsa da yake hawa ya haƙura ya bugar da ita kuma bai koma da ko naira ba aka bi shi gida aka ɗauko takardu kawai gwamnati ta sa hannu aka yi imba'i aka zartar ya tafi wallahi malam aka ce kafin ya mutu sai da Allah ininnin ka masa abin da yayi to shi yasa dole ne mu zama masu volunteering a rayuwar mu dan mu taimaki addinin Allah duk wanda ya taimaka wa Allah Allah sai ya taimake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abi Huraira a hadisin Abi Zar yace walau an talqa akhaka biwajhin taliq kai in ta kasance talaucinka baka da abin da za ka iya yi, ko da in ka zo ka haɗu da ɗan uwanka ne da sakakkiyar fuska, wane na gaji a lafiya ya himma, kana dariya, talauci yana damun ka baka da abin da za ka mai amma malam ya gajiya kai alhamdulillah kana sakin fuska wannan ma lada ne. Ka gaisa da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska, in an ce talik ana nufin alwajhu as-sahalul mumbasit ziddul abus kishiyar turbuna fuska ka saki fuska ku gaita da dan uwanka shi ma abu ne wanda yake Allah yana baka lada akai hadisin abi huraira hadisi na shida hadisi na 124 qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa duk wata gaba da ke jikin mutum mun karanta wannan hadisin a baya akwai lada kulla yaumin tatlu'u fihi shamsu duk rana duk rana da duk yinin da rana take fitowa a ciki ina fata ana fahimta ta'dilu baina isnaini baina lisnaini sadaqa kai kokari ka daidaita tsakanin mutane guda biyu kana da lada duk wanda ya ga wani yana fada da abokinsa ya je sulhu ka samu lada duk wanda ya shirya tsakanin mata da miji ya samu lada duk wanda ya shirya tsakanin ɗa da uba ya samu lada tsakanin makoci da makoci ya samu lada tsakanin liman da ladan ana faɗa ka je ka daidaita su ka samu lada ba ku san ana faɗa ba tsakanin liman da ladan ai ana yi ai wani wani lada ne ne yace yace yace ha ba malam wannan limaman zamani malam me za a yi da su ladan ne matarsa ta ɗauki ciki tun farkon ɗaukan ciki zai samu liman ya ce ya ce liman an an samu juna biyu an samu ƙaruwa liman ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da ciki ya kai rabi an kusa haihuwa sai ladan yake cewa to an saura fa ƴan watanni sauka za a sauka iyali alhamdulillah alhamdulillah da sa albarka saura wata ɗaya za za ta sauka ladan ya zo ya tsuguna ya gaida liman ya ce saura fa wata ɗaya za ta sauka ashe ladan kam yana gaya wa liman fa a nema mun taimako fa ƙwarai ko a to malam ya zo shi yake muku azhar shi yake magariba shi yake isha'i ya bar aiki ba ya zuwa ko ina yanzu ladanan mu wallahi a cikin gari da masallatan mu na gargajiya ƙauyuka komai ba sa yi ba abin da suke ba su da makaranta ba su da aji ba su da kasuwa ba su da gona ba su da komai kuma sai shekara bai fashin kiran sallah ba fashin shekara amma bai da albashi amma abun mamaki wannan al'umma ba ta yi tunani ta sa masa albashi ba sai ta ai dan Allah yake duba ideology duba tunanin mu malam kowa yana ce yana kunci shi zai fito ya kira sallah kowa na ruwa to ina zai samu rago babu yace shi kuma bai san kowa ba yace a duniya akwai wanda na sani banda liman dina wanda kullun kiyasa ni nake kallo malam aka zo za a yi suna washe gari ana tsammanin za a yi yace gobe fa za a sauka insha Allah liman yana Allah sa albarka yana rike tarbi aka yi ba ya ce suna ranar kaza liman ce a an sauka to alhamdulillah to Allah kai mu ranar suna bayan kwana uku ya zo ce ranar suna ba ranar kaza ladan mai kamewa malam liman bai komai ba liman ya ga zai kunyata sai je samu wani makocinsa in ya muri in ya muri ya je same shi ya ce oga yace ina so ka taimaka min da rancen lokacin da aka ba da kisar dubu arba'in kuɗi da yawa ne yace a bashi dubu arba'in rance yace arba'in ko hamsin yace a arba'in dai ya lissafa zai ce ragonsa dubu ko sha biyar ne zai yi wa yaro kada kaza zai sai irin kaurin nan kaza zai yi kaza za a yi bikin suna duk a dubu arba'in din zai a lokacin yamuri ya ce a'a where are your people abin da ya fara tambayansa kai ba ladan bane kullum kana kira muna jin ihunka in ji inyamuri ya ce waya yiwa people ya ce ya ce kai dai ba ni rancen kuɗi kawai ka daina tambaya na wallahi malam inyamuri ya bashi ya ce ga dubu hamsin na baka kuma na ma baka kyauta na baka ya ce kyauta oga ya ce wallahi kyauta ya ce haka ba ce ka dan ma ba kai mutumin kirki ne ayyo we are among good people ai ya ce kai mun addu'a kawai ya ce ai ko za a yi maka addu'a malam ranar da aka zo suna liman sai ga shi ya riga kowa zuwa wai ya zo wai zai yanka ragon sunan ladaninsa ɗan ladaninsa. Liman ya zo da rawaninsa da amawalinsa da komai da babbar riga ya tunkuya, ladan mai biyayya ya ce haka ramkan ga wuka ce a yanka. Ya tunkuya zai yanka zai bi suna sai ta na manta wani suna ma aka sa mata sai shi ladan ya ce sunan yaron John. Ya ce ladan liman ya juya ya ce mai kace? Ya ce John na ce maka John. ka yanka ka ce bismillah sunan yaro kuma John yace bai gane ba ya rike wuta yace za ka yanka ka yanka amma za ka yanka ba ka bani yanka ka san mala haka aka yanka ragon nan da sunan John wai liman yazo yana yace aikin banza aikin wabi yace yace ga wanda yake mike ni ni akwai wanda na sani a garin nan banda shi yace wallahi tabbara na masa yace wani aya wani hadisi ka gama sai an gama suna an yi komai ka zo ka dawo aya ka hadisi to ya kamata limamai su rinka kulawa da ladanan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato inu rajul fi dabbatihi wato ka taimaki mutum akan dabbarsa fa ta'milu alaiha mutum yazo zai hau jakin sa ka dora shi akai lada ne aw tarfa lahu alaiha mata'ahu sadaqa ko ka ɗora masa kaya yana kan jaki ka ɗauka ka ɗora masa wannan lada ne wal kalimatu tayyiba sadaka kalma mai daɗi kawai ka ga dan uwanka ce ka wani Allah maka albarka kwana biyu malam wani masha Allah Allah ya ma albarka wallahi na ji damuwa ban haɗu da kai ba kalimatu tayyiba kawai kowace kalma da zaka yi pleasing mutum ka gaya masa abu mai daɗi sadaka ne wani ya ce kenan yanzu malam abinda samari suke gaya wa ƴan mata ma shi ma sadaka ne ke nace nace innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaka duk taku da zaka taka ka je masallaci akwai lada duk wanda ya taho daga cikin hostel ɗinsa duk taku wallahi akwai lada haka komawa ma akwai lada ga lada ga daga daraja wa tumitul adha an tariqi sadaqa ka kawar da kazanta da abin da zai cutar akan hanya shi ma sadaka ne mutafawun alaihi Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tattaba shi Allah ya mana abuwa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya ce Allah ya ƙara malam lafiya ya sa shi a cikin aljanna da dukkan wanda ya halarci wannan makaranta a wannan lokaci ya ce malam na saba ji kullum ana ta bayani akan falalan ladani amma ni ba na jin ana magana akan falalan limanci kuma gaskiya ne lallai ladan kam ya kwashi falala da yawa akwai hadisai masu tarin yawa da suke ta magana akan falalan ladanci daga cikinsu cewa duk wanda yake kiran sallah duk dabba duk itace duk wani abu mai ji da ya ji da wanda ma baya ji baya magana za su yi masa shaida a ranar tashi alƙiyama cewa ya Allah wannan bawanka shi yake kira a zo a yi ibada gaba ɗaya salloli shi yake kira ko kuma wannan bawa ya taɓa kiran sallah mun ji shi kenan za su zama dalili na ceto gare shi kuma za su yi masa shaida a tashi alƙiyama manzo Allah ya ce almu'azzinuna atwalu an-nasi anaqan yawm al-qiyama masu kiran sallah su suka fi kowa dogon wuya ranar tashi alƙiyama ma'anar dogon wuya saboda makogoransu da suka yi ta budewa Allah zai ƙara mai tsawo to a cikin kiyama tsawon wuya ado ne in a nan duniya dogon wuya ba ado ba ne to a kiyama dogon wuya kwalliya ne ado ne sannan kuma suka ce ai hadisi ya zo a kiyama gumi zai shanya mutane kowa za ga shi kamar yana cikin teku ana cikin ruwa wani gumi ya zo mai gwiwa wani gumi ya zo ƙugu wani gumi ya zo mai kafada yace suka ce to duk lada ne gumi ba zai shanye shi ba saboda tsawon wuyansa wannan kaɗan ne daga cikin falala ta ainihin wato kiran sallah banda fa maganan ya riga kowa zuwa masallaci mala'iku shi suke fara gani dan shi yake buɗe masallaci kuma annabi ya ce a hadisi duk wanda ya zo masallaci ya jira sallah tun daga zaman da ya har a zo a tada sallah Allah yana rubuta masa ladan wannan sallah din ladan wannan sallah ladan wannan sallah to kaga shi ya riga kowa zuwa to yana da wannan falala da yawa falalan ladan suna nan a cikin littattafai da aka aikin alkhairi ne wanda Allah ya taimake shi ya samu ya rinka yi yana da kyau kuma hanya ce ta samun aljanna cikin sauƙi sai dai tana da wahala wahalar ta shine kowa yana harkokinsa kai kuma dole kana masallaci kowa zai tafi cikin gari ya mu'amala sala asar ta masa a can ko ya tafi harkokinsa ko ya yi tafiya ya je wani gari ya yi sati biyu sati uku ko ya tafi da iyali an tafi wani guri kai fa banda kai kai fa kullun dole sai an ji muryarka a lokacin da kai alƙawari ka bayar din nan sai an ganka wannan kaga akwai wahala kwarai to amma wannan wahala shine Allah musta kai to liman fa liman mai wuce sallah malamai suka ce ah to wai shi ladan ana ma maganar ladan inda ba da akwai akwai liman ba ko ana maganar ladan ina ce sai da aka samu liman ne ake maganar ladan ai ladan din duk falalar san ya zo siya bi ne ma daga cikin falalar da suke faɗa akan liman kawai suka ce ya ishi liman falala ba sai an yi bayani akan sharhin matsayinsa ba shi ba annabi yake gada direct annabi ne fa limamin farko shine limamin limamai da haka duk wanda yake limanci kamar ya hau kujera ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyi da shi ya ishe shi falala ba sai an maimaita ba da haka wasu malaman dai kawai a takaice suka ce gaskiya faladan ya fi liman akan abin da suka tafi kenan kai tsaye wasu kuma ne suka yi yan dabaru kamar yadda ya muku bayani yanzu suka ce dai shi liman yana yana yana gadon annabi ne Allah ya mana afwa tambaya ta anan in ji wannan ba Allah ya ce abokinsa ya ce yayi alƙawari zai biya mini wani bashi da ake bi na yace kuma har yanzu bai biya ba amma ina ta tuna masa ya ki biyan kuɗin nan to yanzu malam wannan hakkin biyan bashin nan da ya alƙawari yana kai na ne ko ya dawo kansa ai aki yana nan akan ka dan uwa kwarai da gaske ka nemi kuɗi kawai ka biya kuma ya riga ya gama baka ansa tunda kaga bai biya ba ka tuna masa bai biya ba wataƙila bai da hali ko kuma kai masa wani abu rashin kirki ya fasa shikenan kawai ka je ka nemi kuɗi ka je ka biya wallahi akwai bashi akan ka kuma karka kuskura ka mutu baka biya ba ina fata ana fahimta yawwa sannan kuma yace wai ita falalar sadaka a tsakanin al'umma ita tafi ko ko mutum yayi wa ahalinsa a ka fara yi wa ahalinka wannan shine yafi balala khairu sadaqati manzo Allah ce an zahari minan nauyinka na dole na iyali ƴaƴanka matanka dole ka ciyar da su ka dauki nauyin su in ka sallame su to shine kuma ya zama fadl fuduli amwali sai ka dauka sai ka ba to amma akwai waɗanda suke masu ƙarfin imani wanda buƙatar kansu ba su gama biya ba sai su ɗauka su ba wani su ne Qur'ani ya faɗa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wasu daga cikin sabu suna fifita wani akan kansu ko da suna cikin bakar yunwa suna iya haƙuri su bawa wani su su mutu da yunwa suna haƙuri da riga su su yawo tsirara su ba wani ya saka su gani sun fi jin daɗi akan su su saka wani bai saka ba to wannan kuma wani mataki ne na masu imani wanda daban-daban ne amma dai asali shine mutum ya yalwatar da iyalinsa da gidansa sannan ya ɗauka ya bayar a waje wannan yafi akwai falalar sadaka akwai kuma falalar taimakon iyali wannan yace malam assalamu alaikum ni ne nayi sallah sai zuwa anjima sai na gane cewa nayi sallar ne ina kallon yamma maimakon gabas na gano cewa gaskiya a rikice nake malam menene hukuncin sallata sallarka ta yi ka yi sallah ba kalli alƙibla ba idan da sauran lokaci to ka maimaita sallar idan kuma babu lokaci shi kenan sallarka ta yi saboda ai baka sani ba ne an gane wannan baka sani ba ne in ba lokaci shi kenan idan kuma da lokaci ka maimaita a wani bawan Allah yana aiki a ƙarƙashin wani mutum amma fa baya biyan sa hakkinsa kawai shi kuma sai yake ɗiban kuɗin yana kashewa wai me hukuncinsa idan dai ba da izininsa ba yake kashe wannan kuɗi ya ci haramu shi harka ta kasuwa harka ce da ta ginu akan yarjejeniya a taradi ake cewa contract ne akwai agreement a cikin contract dole sai na yadda ka yadda business ne ba za ka yi ka tura ni in je in nemo maka kuɗi ko baka tanade ni ba ba yanda za a mutum ya ɗauki guga ya tura ta bai kula da gugan nan ya ɗinɗinke ta gyara ta ba ta igiya mai kyau ba don ta ɗebo masa ruwa. To daga cikin kuskuren da kuke yi shine da ku ‘yan kasuwan da yaran da kuke kasuwanci, kawai mutum wai sai je wai ƙanin mahaifiyarsa ya buɗe shago, ko kuma ƙanin babansa, ko wani yayansa, ko yayan matarsa, ko wani ɗan uwansa ya buɗe shago, kawai sai ya ajiye ka. Kullum kana zuwa kana hidima, ana samun kuɗi, kai ba a ware maka albashi za a baka ba, ba a gaya maka ba. A'a sallama ne na bayan wata shida ba a gaya maka ba, a'a in shekara ne ce za a raba riba a baka kaso kaza percentage kaza duk ba a gaya maka ba an taba kasuwa a maka ai ba daidai bane wannan uban da ya haife ka shine zai maka shi ma din zai iya yin ba daidai ba ta yadda idan ya ba wani dama a cikin 'ya'yansa ya je yana neman kuɗin sa kai kuma ya dankwafe ka kana ta nema masa kuɗi kuma ba tare da ya tanar da maka wani abu ba shi ma za a ce mai maka adalci ba da haka duk wanda yake aiki karkashin wani lalle ya maka bayani albashi ne to ya biya ka sallamar kullun ne ya biya ka a'a sai ƙarshen shekara ka sani ya biya ka amma magana kai ce mutum aiki ba a sa maka abin da za a baka ba sai ranar da ya mutu ƴaƴansa su zo su ce ka kawo makulli kuma ka saurari yan audit za a zo a yi audit za a za a zo a bincike ka ai kaga ba daidai bane ba kuma ku sani cewa duk wanda kake masa bauta kana tara masa kuɗi ranar da ya faɗi ya mutu zaka gane baka da mai gida wallahi ƴaƴansa za su zo tukunna tuhuma za a fara yi ma sai a ce ai ba a yadda ba ma ai gidajen da ya siya ma ai duk a zuciyar ubanmu ne ai motar da ai auren da ya ma ai kaza kaza ba a yi da haka kawai ya gaya maka nawa zai biya ka to idan ka zo kana ɗiban kuɗinsa a maimakon kana biya kanka to ya za kana wa mutum aiki ka biya wa kanka kuɗi bai san nawa kake biya wa kanka ba ba daidai ba ne amma akwai wanda zai ce malam da cinka da shanka da suturarka da yar mu'amalarka kai na baka dama to nan ka sai ka miƙe kafa ka duba iya daidai matsayin ka ka rinka ɗiba kawai tunda ya riga ya gaya maka ko ba haka bane ba amma bai sani ba kana ɗauka wannan ba daidai bane kuskure ne don haka haramun kake ci sai dai kai mai bayani ka ce alhaji ina dan taɓa kuɗin nan tunda ba a samun albashi ba ina fata ana fahimta Allah ya ganar da mu malam dan Allah ƙarin bayani nake so akan istikhara da kuma yadda ake yin ta istikhara idan kana da buƙatar wani abu a wajen Allah shine zaka bawa Allah zabi shine istikhara ka bawa Allah zabi ya zaban maka a aure ne zaka yi a wani kasuwanci zaka fara a wani business zaka investing a ciki a wani abu ne zaka yi a wata tafiya ne ta neman wani abu kana so ka bawa Allah zabi to sai kai sallah raka'a biyu sai ka karanta wannan addu'a ta Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وآجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وأنا إتشاء الدور استخارة رواية جابر بن عبد الله حديثي صحيحي تبتتشي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أي manzo Allah sabai suke cewa annabi yana koya mana mu istikhara akan komai yana koya mana mu istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alqur'ani bawa Allah zabi addu'a tana nan a cikin hisnul muslim wanda yake so ya haddace ta duk wanda ya bawa Allah zabi a cikin abin da yake nema to Allah zai masa zabi mai kyau in Allah ya so yarda amma ana yin istikhara ne kafin kai fudda choice yanzu misalin yarinya ce kake nema da aure ka riga ka yanke shawara har ka kai kudin aure ai an gama to wani zabi zaka ba Allah a lokacin akwai wani zabi da akwai wani abu da zai zo maka ce a a lokacin da zaka fara ne wani course kake so zaka karanta baka sani ba alheri ko ba alheri ba shikenan duk da malamai suna cewa shi ilimi duka alheri ne ilimi duka alheri a wani abu zaka yi na mu'amala to sai ka gaya wa Allah kafin ya shiga ranka amma bayan ya riga ya shiga ranka ya zauna ka riga ka zaba to wani zaki zaka ba Allah kuma sannan istikhara ba a gani a mafarki ko ba a gani a ruwa ba a gani a kaza a kawai Allah ne sai kaga abun in ya karbu sai ga yana ta buɗe hanya yana ta buɗewa ana samun sauki ana samun sauki kawai sai ka ji iyayen suna cewa to ai sai kai maza ka fito sai ga yarinya tana ta da'a tana ta ladabi kana ga abubuwa suna ta buɗewa ka sa wani harka harka ta buɗe su ka ce ka wannan harka fa Allah ya karba ai ka je fut ka je ka aikata kawai amma idan ka je kai istikhara ka gama istikara kwana ɗaya biyu sai wani yayan ta kira ka yi tsuna maka ashar ya ce billahi alazim ce na ci mutuncin ka na sake ganin ka kowar gida ka ce alhamdulillah addu'a ta ta karbi ka ce lakum dinukum waliyadi ka kama gaban ka kawai malam ya ja hankalin iyaye a okay afwan malam Allah ya ji kan iyayenka kuma ya biya ka da gidan aljanna tare da mu Shin ya halatta a rika a rika ibadu na gabbai da nufin Allah ya kai ladan zuwa ga iyaye kamar irin su karatu alkur'ani istighfari tahmidi da azumin nafila a'a akwai abin da shari'a ta ce ana iya yi wa iyaye Allah kai musu lada akwai abin da kuma naka ne yanzu karatun qur'ani in kai naka ne azumi idan kai naka ne amma idan ana bin babanka azumi zaka iya biya masa amma mutum baya zuwa kawai ce bari ya ubansa azumin nafila amma kuma ana iya yin hajji wannan shari'a ta bude kofa kana iya hajji ubanka kana iya umra wa mahaifiyarka haka kawai kana iya yin kan biza ka tafi ka je makka dan kai wa babanka umra amma ba ka yi wa babanka sallah kuma haka kawai kai ta sallah ka ce na babanka ne shari'a ta ba da dama kana iya tona rijiya da sunan babanka yayi kana iya gina makaranta da sunan babanka yayi kana iya wani aikin alheri da sunan babanka yayi wannan ka yi wani Islamic Foundation da sunan babanka ko mahaifiyarka wannan duk yayi amma mutum ya zauna ya ta istighfari in ya gama ya ce a kai ladan wa babansa ko ya ta karatun Qur'ani ya ce a kai ladan wa babansa ko ya tashi sallar dare ya ce na ubana ne wannan ba a yi wadancan da shari'a ta ce kai wa iyayenka can zaka je kai wannan kuma ibada ce khassa da ta shafe ka malam da fatan kana lafiya menene hukuncin wanda ya ja mutane sallah ba shi da alwala kuma yana sane kai Allah mai da kai gida lafiya lafiya ko wannan mai alari ya faɗa duk wanda ya sallah ba alwala yana sani kafiri ne duk wanda da gangan izo ya kadi kamatin sala ya yi sallah bai alwala kafiri ne aka dai ya faɗa da ‘yan hujjojinsa da dalilansa ganganci ne rena shari'a ne yanzu ba ana magana akan tafsilin maganar sharhin maganar ingancin ta a rashin inganci a kaza kaza ba wannan dai shine hukunci na farko dan haka haram ne mutum ya ja mutane sallah ba alwala kuma akwai rena Allah a ciki da wasa da shari'a a ciki da fifita wani abu na dan adam sama da na Allah shi sallarsa ta lalace amma waɗanda suka bi shi suna da sallarsu saboda ai su ba sani ba an fahimci wannan shi bai da sallah amma su suna da sallah wannan tsiya ce ba karamar tsiya ba Allah sauye Allah kare mu mai tambaya ta ƙarshe ba za mu iya amsa ta ba saboda ina da lokacin da aka kayyade mun da amsa tambayoyi a nan zan dakata insha Allah ya yi tambaya guda uku sati mai zuwa da ita za mu karya in Allah ya so yadda da rai da lafiya bari mu dakata a nan saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana gamdakatar ya yafe mana ya samu cika da imani dukkan mu nan gaba ɗaya Allah samu haɗu a gidan aljanna kuma aljanna ma ta firdausi ina sama kuna ƙasa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته